الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفادي لما أغلق والكادم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد
وأنه زوي له الأرض فوري مشارقها ومغاربها kali mu ma muna ciki wa annahu yanda sha'anin yake zuwiyat lawal arabu annabi yace gaba ɗaya Allah ya tara min duniya gaba ɗayanta fa uri Allah ya nuna min mashariku a gabacin duniya wa magaribu da yammacin ta gabaɗin da yamman duk Allah ya nuna annabi duk duniyan an dunkule ta guri ɗaya an nuna wa wannan annabi namu Mm.
وأتى يبلغ ملك أمته ما زوي له منها
wasa da sannu ya bulugu mulku ummati mulkin al'ummansa zai kai ga ma zuya lahu min hanayin da aka nan nadewa annabi baki daya وكذلك كان awon galalika haka nan kane ya kasance امتد في المشارق والمغارب ما بين أهل الهند أقصى المشرق إلى نهر دنجة حيث لا إمارة وراءه
To daga nan ya ce imtadat wajen miƙuwar mulkin bi mashariki a gabaci wal magaribi da yamma ma bayyana alar hindu har ƙasar indiya yi ne alar hindu ita ce indiya kasan tana daga gabacin kudancin duniya ko da mutum ya tambaye ka yace indiya a ina yake a duniya ka ce gabacin kudancin duniya to gabar da indiya kuma ina ne ka ce australia shine gabar da indiya to sannan yammacin indiya ba sai ka ce south africa shine yammacin indiya arewacin indiya sai ka ce gabaɗinsa kaɗan china yammansa kaɗan jaziratul arab sai gaba ta tsakiya na yi ne arewacin indiya kudancinsa kuma ya miƙe ya tafi to sai teku kudinsa santa babu wani gari sai teku yi ne kudancin duniyan gaba ɗaya amma kudu zuwa yamma yamman kudu to akwai south africa ina fata kun fahimta to yasa shine india can annan da har zuwa ga hindu kogin india a ƙasar mashariki shine gabacin kudancin duniya ila nahar danja zuwa kogin danja shine da kaji baladan azimat wani ko gari ne babba bisahil bahari a bakin gaban kogin almagarib na yammaci ne danja din kana tafiya kana tafiya daidai in ka zo Argentina to daga Argentina ɗin zuwa Brazil daga Argentina zuwa Brazil a bayansa akwai kogi sunansa Atlantic Ocean to daga Argentina zuwa Brazil a nan ɗan ja yake ina fata kun fahimta an mai da America arewaci kaɗan da yammacinta kuma America yammacinta babu ko ina sai dai kogin duniya daga ɗan ja ɗin in ka ɗan tabi ba America za ka fara tarawa sai ka tar da Latin America daga Latin America ɗin kuma sai America to ka ji yadda suke amma a kogin ɗan ja ɗin zuwa kudancinsa babu wani gari babu wani gari a kudancinsa to har zuwa nan Allah ya nuna wannan annabi namu Mm.
حيث لا إمارة وراءه Da a bayansa ba wani ƙasa da za a rayu shi da ma rayuwan ai sai da tsibiri ko to tsibirin ma babu Mm, ruwa ne ma kil a kwance iya ganin ka za a ga ruwan kamar ya haɗe da sama to tun da babu tsibiri ina za a rayu ka ji dalili kenan Mm.
وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم wazalika wannan mulkin da Allah ya baiwa al'umman wannan annabi namu malam tamliko ummatun wasu al'umma ba samu mallakan haka ba min al'umam daga al'ummatan da suka riga suka gabata ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك alam tantar da wayancan al'ummatan da suka fuɗe mulkin su bai shuɗe ba fil junubi a kudancin duniya shine junub kudancin duniya an tambaye ka gabacin kudancin duniya australia kudancin kuma sai india ƙasa da kudancin kuma sai south africa to daga south africa kudancin yammacin kuma sai brazil daga brazil kuma kudancin yammacin ka sai argentina daga argentina sai brazil to wannan guraren ba taɓa zai wani irin mulkin ba in ba annabin mu ba wala yi malam ko arewacin duniya yi kuma arewacin duniya inda yamma za ka fara za ka fara daga kanada kana tafiya kana tafiya kanada kuma sai ka je rosha daga rosha kuma za ka maza za ka maza can ka tadda kore ta arewa a bangaren china kenan to kudancin ya kare amma ita rosha ta cinye guri da yawa bayan kanada wannan su ne arewacin duniya Eh, yammacin arewacin duniya kanada gabacin kudancin duniya da kuma kudancin tsakiyar duniyar to kuma rosha haka za ka yi magana sai ƙasar sin ita tana gabar a gabar ɗin kuma ba na arewaci ba gabar kuma ba na kudanci ba gabar ɗin tsakiya amma gabar ɗin ƙarya amma masu labarai sun ce gabar ta tsakiya to suna nufin wato isra'ila suke nufi baitul muqaddas su suke nufi da gabar ta tsakiya mu kuma labarinmu na duniya idan mun ce gabar ɗin wanda yake tsakiya to sunni saboda mun raba mata rasha a nan mun kuma raba mata australia a nan mun raba mata kuma india a nan mun dawo baya mun zage raba mata raya to sai muka ajiye ta tana tsakiya a arewacinta akwai dangan rosha kudancinta akwai australia to kaga mun ajiye kasan sin a gaba ta tsakiya amma gaba ɗan ƙarhe amma gaba ta tsakiya wanda sun ɗin ta sa ta tsakani turkiya sun sa sa tsakani ƙasar larabawa jaziratul arab an tsallake kaɗan to ita ce baitul muqaddas ita ake kira da jerusalem a yau to yasa masu malamai za a ce rikicin nan da ake dai a gaba ta tsakiya ina fata kun fahimta to kaji dan ko ina a duniyan ka gane daban-daban yake
وقوله لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة wa qawluhu da faɗan wannan annabi namu yake cewa wala da zalu alal maghrib mutanen magharibi an ce magharibi zahirin alal haqi kullun suna nazara akan gaskiya hatta da kuma sa'ati har zuwa tayin kiyama to in mu aka ce maghrib to ana nufin afirka ne su mutanen china da larabawan da suke bayan ruwa bayan can kogin bahar alƙalzum da bahar maliya da dujelata to suna ɗaukar mu a yamma muke na ce yamma afirka suke nufi afirka ita ce yamma a tafiyar su saboda su suna gabar kamar dubai ma sun mai da afirka yamma china ma sun mai da mu yamma ina fata kuna fahimta yawwa jaziratul arab gaba ɗaya sun mai da mu muna yammacin duniya amma fa a gunsu ne haka amma yanzu kaman a amurka ne to ai kaga mu muke tsakiyar duniya mai tunda daga amurka ka je zuwa amerika ni zan ya kai daga amurka ka je zuwa china sun jama sai ka fice singaho ka je kore ta kudu to wannan tsakanin da wannan ya kai to kaga yayi inda zabi za a yi mu a tsakiyar duniya ma muke a tsakiya na duniya mu afirka muke to ka gani amma yammacin in a wancan maganan ne da mu ake nufi idan kuma daga mu ne aka yi maganan to ba da mu ake nufi ba ana nufi da mutanen can wajen amerika su ne yammacin ƙarhe kenan Mm, amma kowa hausa suka ce wutan kaka ne kowa ya jawo gabansa to saboda haka kowa za ka ja ce da su ake nufi mu ma za ka ji muna da mu ake nufi kuma akwai amana ta ilimi sai a ɗauko duniya ɗin a zuba ta a duniya a ga ina ne magarib ina ne masharif ina ne junub ina ne shimal tun an duba an gani to sai mu ga wa annabi yake nufi da yake magarib sai a duba ina ne yammacin a duniya ina ne gabacin ina ne kudancin ina ne arewacin in zahirin magana za mu bi kenan idan kuma a a ma'ana ne aka ce magarib ɗin sai mu duba mu gani mu ga yaya magarban yake dan ga sallan nan in rana ya faɗi sunansa kenan magarib magrib za ka ji an ce sallan magriba saboda rana yana faduwa to inda rana zai fada ne magrib kuma sai ka yi kiyasi ko a ina ne ko mu ranar yake fadawa ko wasu yake fadawa in za mu yi adalci kaga ba mu bane amma idan mutanen china ne magrib din mu ne dan yanzu a china fa rana ya fadi da dadewa to kaga su a can ranar anan ya fadi sun fada ba sa ganin ta to nan muna ganin ta to kaga da mu suke nufi idan kuma mu da mu ake nufi to kaga mutanen amurka ake nufi to amma kuma Allah ya sa ya zama mu din yawwa sai kai addu'a ta alkhairi
ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب zaba ibnu madini ibnu madini dan madini ya tafi ila annahu al-arab wai maghrib din mutanen larabawa ake nufi amma ibnu madini ne ya tafi akan haka limami ne abul hasan ali dan abdullahi da madini ma da jin hadisi ne ne ya larabawa ake nufi in bai yi son kai ba haka ne in kuma da wani abu to shi kenan لأنهم المقتصون بسقي بالغرب وهي الدلو sai ya juya abin ya ce ba magarib din na yamma ake nufi ba fa ya juya abin ya ce garbu ake nufi ba magarib ba garbu guga karbi karbi ake nufi ya ce don larabawa suna da shuke-shuken dibino suna da shuke-shuken inabi da tufa suna yawan bayin wannan itatuwan da guga saboda haka laraba ake nufi wai guga ya mai da abin garbu shine guga mu kuma manganci muna cewa karbi karbi za ka ji an ce karbi to kaji da yinin wannan suka ce a'a da mu ake nufi to hakan ne ba hakan bane Allah shine masani kamar matuna ma za ka ji an ce karbi karabi karbi din guga karabi kuma dabbobi laman ga tabga da na ne laman gemen nan a karbi dole ruwan sai ka sa ka dauka wasu ka shiga suke nufi larabawa ya juya abin da haka to Allah dai ne masani
وغيره يذهب إلى أنهم أهل wasu المغرب malaman suka ce a'a wannan magana na ibnu madani ba haka ya kamata yi ba sun da ba kan cewa mutanen magrib din ake nufi ba wai ana nufin karbi bane ba ma abuta guga ake nufi ba وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه hadisin da ya zo magariba aka ce magariba aka ce ba karbi ba saboda haka ibnu madani dole ya hakuri eh a zahirin hadisin ba karbi yake ne ba magariba aka ce yawwa kaji mhm.
وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة ya zo a hadisin da ba wannan ba ruwayan abi umama a ruwayan imam ahmad da tabarani hadisi ne wanda yake marhuyi an dangana shi ga annabi mhm.
لا تزال دائفة من أمتي ظاهرين على الحق
eh baka je gun tsaya bayi ظاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك kaji ya ce la da zala ɗaya ba wasu jama'a ba za su biye ba min ummati daga al'umma na zahiri na alal haƙi suna ɗaukaka akan gaskiya ƙahiri na li'aduwihim suna rinjayen maƙiyansu hata ya ji amrun lahi har al'amarin Allah ya zo musu na ƙarewansu wa hum kazalika suna nan akan wannan daraja ila قيل يا رسول الله وأين هم
ila ga jarullahi ya manzan Allah wai wayannan mutanen aina suke ne na'am قال ببيت المقدس annabi ya ce a falastinawa ne su ake nufi saboda su ne yanzu da dutse ba isra'ila da bindiga kullum kuma suna nasara akan bani isra'ila kai ka san wayannan da su Allah yake nufi kullum mutum da hoge a hannu amma an fi tsoron dutsen akan bindiga su wayancan suna da yake hoto sabi na bandaga su kuma wayannan da duri kullum kuma tun da aka haife mu ake wannan fadan har yau kuma haka ake yi baka taba jin ba fala- mutanen falastinawan sun daina ko sun tsorata ba su suna yi suna yi kuma har yanzu kaman jiya ake sun kasa komai a kansu ba su da makami sai duri amma yau aka haifi yaro ma da karan bam da bindiga zai tayi amma ya saba kuma har yau masu makamin sun kasa nasara a kansu to kaga ana nufin in dai baitul muqaddas ne kace falastinawa ke nufi to Allah ya ba Allah ya ƙara ba su nasara alfarman wannan annabi na
وأكبر بملك بني أمية annabi ya ba da labari ya ce bani umayya za su yi mulki wannan mulkin da kaga bani umayya sun yi to ka daina damuwa da cewa sun yi abu ne wanda dama can Allah ya kaddara a ruwayan imam tirmidhi ma ai ya faɗa da hakim da ga imam hasan a ruwayan bayaki daga zaid dan musayyib ma an yi hadisin marsul kuma da isnadin da an ji daga zaidu dan ja'adana haka aka koro maganar su bani hashim da kake magana bani umayya shi bani umayya umayya din nan shine banu marwana ƴaƴan marwana ne dan hakan marwana dan hakama dan abi asi dan umayyata dan abdul shams buna abdul manabi kaga ta inda suka game da annabi kenan eh marwana dan hakamu dan abi asi abi asi din kuma kakan marwanan sunansa umayya umayya din kuma dan abdul manafi abdul manafi dan kusi kusi dan kilabu kilabu dan marra marra dan kabu kabu dan lawi lawi dan galibu galibu dan fikiri fikiri dan nararu nararu dan kinana kinana dan mudrikata mudrikata dan ilyasa ilyasa dan murari murari dan nizari nizari dan adadu adadu dan adnana adana na dan suwai ba ta nan suka gamu da sanan to kaji su bani umayya ko da mutum ya tambaye ka ta ina suka game da annabi to kaji ta inda suka game da wannan annabi na sallallahu alaihi wasallam farkon su a halifan bani umayya farko shine sayyidina usman sai da na Usman shine na farkon su na biyun su kuma sai Muawiya dan Abi Sufyan shi Muawiya dama farkon mulki ne shi kuma Muawiya a farkon mulkin sa ya zauna shekara 19 yi a Muawiya din yana mulki da wata uku bayan sa kuma ka sa la'anannan dan nan nasa mu ba ma kama sunan amma saboda karatu sai mu kama sai Yazidu dan Muawiya yayi shekara uku da wata daya bayansa kuma aka sa wani ɗansa mutumin kirki dan ma dan yazidin ne amma bawan Allah ne salihi ɗansa ne sai ma'awiya dan yazid wannan har addu'a muke masa na alkhairi he ma'awiya dan yazid shi kuma ma'awiya dan yazid tunda haka na dai ma kwana 40 yayi mutu bai ce in ko in in ba yana daga manyan waliyan Allah bayansa kuma sai marwana dan hakan shi ma marwana ya mutu bayan wata bakwai sai kuma ɗansa Abdulmalik ɗan Marwana shi ma Abdulmalik ɗan Marwana ya yi wafati a watan Shawal hijira yana da shekara tamanin da shida ya rasu sai aka yi mubaya ga ɗansa Walidu shi kuma muddin mulkinsa shekara tara ne sai aka sake yin mubaya ga ɗan uwansa Suleimanu ɗan Abdulmalik shi kuma mulkinsa shekara biyu ne bayan ya kauce aka yi mubaya ga Amru Umar dan Abdulaziz kai Umar dan Abdulaziz dan Marwan shi kuma wulayan sai ma shekara biyu ne bai cika biyun ba ma amma bayan sa kuma kai mubaya ga Shiham dan Abdul Malik dan Marwan shi kuma ya mutu cikin shekara shi jira yana da 125 ya rasu sai aka yi mubaya ga Walid dan Yazid dan Abdul Malik shi ma aka yi hijira yana da shekara 126 sai aka yi mubaya ga Yazid dan Walid dan Yazid dan Abdul Malik wanda ake ambatansa da Yazid naqis shi kuma wulayansa wata biyar yayi sai aka sake mubaya ga Ibrahim dan Walid dan Abdul Malik shi da kansa ma ya cire kansa malamai sun ce muddan zaman sa a mulkin ma kwana 70 yayi sai aka sake mubaya ga Marwana dan Muhammad dan Marwana dan Hakamu a hijira yana shekara 127 wani kaulin malamai suka ce a hijira yana shekara 132 shine na ƙaryan su gaba ɗayan su da yanka hada su ɗaya su goma sha hudu ne banda sai na usman idan ka gama da sai na usman su sha biyar ne shine mulkin da bani umayya suka yi to ya aka yi wa wilayati muawiya wa wasahu annabi yayi bayanin cewa muawiya zai yi mulki dan abi sufyan annabi ya ke dai kuma annabi ya masa wasiya ga ma'awiya ya ce ma'awiya in malakta in dai kai mulki a ruwayan iza wallahi ta fa'asin in kai ka kyautata annabi ya masa wasiya akan haka
wace kare bane umayyata malallahi duwala
wata gaza bani umayya bani umayya za su rigi dukiyan bai taimali daula kuɗa kowa zai ne da hinasa dukiyan al'umma in zamanin yayi bani umayya suka hau mulki to zuciyan za su juya su mayar nasu kurin ka kwasa ka kwasa wanda suka fara yin haka a duniya bani umayya ne su ebi dukiyan al'umma su tara ya zama nasu annabi sai da ya faɗa mhm.
wa kuruje waladil abbas bin rayati sud Annabi ya yi magana ya ce ɗan Abbasu ɗan Abdulmuɗallabi zai fita da baƙin tuta shi ma ya faɗa shi ne bani- u- mulkin banil Abbas kenan. Mhm.
wa mulkihim arafa ma malaku
Wa mulkin mulkin banil Abbas kuma annabi ya faɗa ya ce mulkin banil Abbas ar'ahu shi ne mafi lillinkawa da suka yi don farkonsu a mulkin nasu akwai abu Abbas wanda ake kiransa da asifahu don an masa mubayi'a ne hijira yana shekara ɗari da talatin da biyu bayan nan kuma aka sake yin mubayi'a ga abu ja'far al-mansur shine wanda ya gina birnin bagadaza bayansa kuma aka sake mubayi'a ga mahadi ɗan mansur ɗin bayansa kuma sai hadi bayan hadi kuma sai musa ɗan hadi bayansa kuma aka yi mubayi'a ga rashidu abu ja'far haruna bin mahadi wanda ya mutu a birnin dutse dan ba a mutu a birnin bagadaza summa aminu sannan aka yi mubayi'a ga ɗansa aminu ɗan muhammadu ɗan rashidu bayan an kashe shi kuma aka yi mubayi'a ga mamuni ɗan rashidu bayansa kuma sai mutasin billah wanda ana kiransa da muhammadu ɗan haruna sannan aka sake mubaya ga wasiƙu sunansa haruna a baban ja'faru bayan sa aka yi mubaya ga matawakkalu abul farali ja'far dan muhammadu dan mutasim sannan aka sake mubaya bayan sa ga muntasiru abu ja'faru muhammadu bin matawakkali sannan aka sake mubaya ga almusta'in billah sunansa ahmad dan muhammadu dan mutasim shi wannan da kansa ma da ya ga rigima ta yawa ya cire kansa sannan aka yi mubaya ga mu'ta izzu billah dan mutawakkali alallahi bayansa kuma aka yi mubaya ga hadi mahadi billah abu abdallah bin wasiqi bayansa aka yi mubaya ga mutamidu abu abbas bin mutawakkali bayansa kuma aka yi mubaya ga mutaridu ahmadu bin ahmadu wasiqu bin mutawakkali aka sake mubaya ga mutafi bayansa sai muqtafi aliyu bin mutaridu bayansa kuma aka sake mubaya ga muqtadiru ja'far bin mu'taridu bayan ya gama mulki kuma sai qahiru dan muhammadu bin mu'taridu shi ma da rigima yawa da kansa ya cire kansa a lokacin hijira yana shekara 322 daga nan kuma al'amara suka zama mummuna suka rikice ba a taba jin mummunan labari irin wannan ba to bayan wannan kuma an yi sallah a masallacin jami'a na mansur a birnin bagadaza sai ga wasu mutane nan da alkyabba suka zo su ma ila yau suka tafi da fuskansa suka wanzar da shugabansu bayansa kuma akwai kaɗan biya wa huwa ya ƙudu ai wannan sai suke cewa ya ku mutane ta saddaku alayya ku ba mu wani abu in akwai a hannunku mana aka duba sai wani sarki ne lamar ya juya ya ce kunta amiran bil ab- bil absi amiran wa sirti yawma faqiran jiya jiya ina sarki yau na zama almajiri fasalu anhu aka tambaye fakila yace innahu qahiru billahi wa qala lahu harbatan yana da wani guduma fa akaza habiye da aka karba a hannunsa fala yara ta yuqtalu insanan sai da aka yi wannan mutum bayan wannan sarki kuma sai aka sake mubaya ga rari Muhammad dan Jabaru dan Muqtafi bayan dan uwansa wanda aka bi kiransa da Abu Isyaqa Ibrahim dan Muqtadir billah bayansa kuma aka sake mubaya ga Faralu shi yake kira da mudi'ul dini al-muqtadir billah shi ma da rigima yawa da kansa ya cire kansa bayansa kuma ya cire kansa aka sake mubayya ga da'i'u abdul karim dan faralu dan mudi'i al-qadiru bayansa aka sake mubayya ga al-qadiru billah bayan ya rasu kuma sai ɗansa qa'imun bi amrillah sai kuma ɗansa hima muqtadi bi amrillah bayan ya wafaci sai ɗansa kuma muz- mustazhiru billah sai kuma ɗansa mustazhiru billah bayan ya wafaci sai kuma ɗansa muqtafa billah wa kana kulafahu bani abbas halifofin bani abbas su talatin ne duk a birnin bagadaza aka yi su tun daga farkonsu zuwa ƙarshensu zamanin halifancinsu gaba ɗaya dai yadda suka yi abin da suka zauna shekara ɗari shida ne da hamsin da shida suka yi walillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amari yana ga Allah abin da ya faru a gabanin kuma da wanda za a yi a banin sa zuwa yau Mhm.
wa kurujil mahadi annabi ya ba mu labari da fitan mahadi cewa mahadi zai bayyana shi ma annabi yayi bayani Mhm.
wa ma yanalu ahla da baitihi abin da za a yi wa ahalin gidan annabi annabi ya faɗa irin su yazidu wanda ba su ga mutunci ayan annabi ba da abin da aka wasu na hasan da abin da aka wasu na husaini da annabi ya faɗa wa taqtilihim wa tarshidihim yanda annabi ya faɗa yake za a kai min ƴaƴana za a kore min su su bar madina a kai za a kore su da annabi ya faɗa wa qatila annabi ali ya ba da labarin abdurrahman dan malkamu Mm.
shine wanda zai kai sayyidina ali ibn abi dalib وأن أشقاها الذي يقرب هذه من هذه أي لحيته من رأته
annabi ya dubi sayyidina ali ya ji wanda ya fi kowa tsiya cewa eh ka san akwai mai tsiya cewa na farko idan ba a sa a shiƙaha wannan shi ne ƙuddaru wanda ya kai taguwar annabi salihu amma shaƙi na ƙarhe to shi ne abdurrahman ɗan malkam wanda ya kai sayyidina ali gangaren ne ba makarantar qur'ani eh kwana yake yana karanta qur'ani amma kuma da sayyidina ali ya fito da asuba sai ya sare shi kafin a kama shi mutane nawa ya sara amma aka yi dabara da aka kama shi Mm, da aka kama aka ce me dalili sai da nali ya ce ku je ku gani waye ne zai kai ne ya ji aka kama shi aka gani raman da ya dan malajan aka ce me dalili ya ce wai so yake kai sai da na wal ali wai du ana ana rigima wai duniya su huta ka kai ali kuma ka zauna lafiya sai da nali ya yanka suka ce baba me za mu yi da hesa idan Allah ya bani lafiya ni na san kuncin da zan yi a kansa idan Allah ya karbi raina kuma wa man qudira mazaluma faqad ja'alna li waliyyi sultana nan ba- abin yana hannun annabi ya faɗa yace za a sare ka daga nan in an jiga ma in an sare nan ɗinka nan ɗinka da nan ɗinka gemu ka duk sai ya jika da jini annabi yace nan ɗin gemu ka sai ya jika da jini nan haka sai dina ne ya yawa yace sadaka rasulullahi bayan kwana uku wasu malaman sun ce kwana bakwai sai dina ne ya gama wasiyansa kaf Allah ya karɓi ransa to yi ne kuma 'ya'yan sai dina ali aka kai aka ɗaure Abdurrahman dan Marjamu yana karanta Qur'ani a kama hannunsa nan aka yanka iya nan amma kwana yake yana tilawa aka yanka nan bai fasa ba kwana yake yana tilawa nan ma haka nan ma haka aka masa gurbi aka yanke kafafun yana tilawa da aka ce to kawo har yanka a yanke sai yake raki aka ce me yasa ya ce dan Allah ku bar min har yana saboda ina karanta Qur'ani aka ce dai shugaban masu karatun Qur'anin ka kai aka gaya ma sai da na ali kai maganar Qur'ani aka ce ne Qur'anin ka kai yayi wai raki yake wai kar a yanke harin sai daina karatun qur'ani abin da za sa ka wuta ka ce kar ka yanke harin ka qur'anin za a dauke a jikin ka danna ka a wuta aka ce aka ba ma karanta qur'anin ka kai ba aka zare aka yanke harin ka sannan aka yi kuma aka tara wuta aka banka masa aka kona shi to kaji annabi ya faɗi wanda zai hakan shine abdurrahman dan maljamu
وأنه قسيم النار Annabi ya faɗa ya hi Ali shine daban wuta mai kaunan Zaidina Ali dan aljanna ne makiyin Ali dan wutan. Eh kowa ya san da wannan Aliyu bu jannatun kasimun nari wal janna. Ali ne Zaidina Ali san Zaidina Ali dan aljanna ne masoyinsa. Makiyin Ali dan wuta ne. eh kasimun nari shine daban wuta da aljanna in kaga mutum yana kaunan Ali dan aljanna ne amma kar kaunan sa bai sa ka ki wasu yawwa in kana son sa ka masa so na Allah da Annabi Muhammadu ka ji kana son sa kana son iyalansa kuma dole ka ka komo kana son sa Abubakar Umar Usman ka so sahabbai san sa yasa ka ki wayancan ka fada inda ba a san eh dan ka je tafkin alkausara ma ko bi ɗaya na hannun sayyidina Ali ko bi ɗaya na hannun sayyidina Umaru ɗaya na hannun sayyidina Usman ɗaya na hannun sayyidina Abubakar in kana son Abubakar kana kin Umaru Umar ba zai baka ba in kana kin Umaru kana son Usman Usman ba zai baka ba in kana son Usman kana kin Ali Ali ba zai baka ba in kana son Ali kana kin Abubakar ma ba zai baka ba su hudu ne da kobin ku je ku duba sa'adatul darain fi salati ala sayyidil kaunaini na Muhammad ibn Isma'il an-Nabhani za ku ga wannan bayanin da ma ga ya muku haka yake to ya sa mai san sa dan aljanna ne muna san sa ko muna san iyalansa eh kuma san sa bai sa mun ki wayannan manyan sahabban annabi ba ya dukulu awliya'uhu aljannata wa ada'uhu an-nar ya dukulu awliya wal jannata masoya sai da nani za su ga aljanna wa da'u makiyan ali kuma annara za a sa su a wuta فكان في من آداه الخوارج والناصبة da zai nuna sai da ali kiyayya kawarijawa ne su ne kawarijawa wa hummu kamar don karaju alai inda ta hakim wa kanu izin ayar alaban mutum dubu sha biyu ne a sahabu salati siyami sun fi kowa sallah da azumi qala bi iman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya hakiru ahadukum salatu fi jambi salatihi wa sawmuhu fi jambi sawmihim la yujawizu qiratu ma najiruhum yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahabu min ar-ramiyya to wannan su ne makiyan sayyidina ne kawarijawa ne wannan sibiya da nasibiyawa su ma makiya sayyidina ali ne wata barkatun ya karuju min bainihim marikatun ya liƙadu da awwalu bil haqi wa hum alladhina qatalahum ala ala nar shine wanda sayyidina ali ya kai sa ko a yakin nan na nahar naharawani kanu arba'ata alafin su dubu hudu ne walam yaqtul min al muslimina siwa ba su kai kowa ba a su dubu hudun ba su kai musulmi ba sai mutum tara suka kai na'am وطائفة ممن ينسب إليه من الروافد كفروه na yi fatan akwai wasu jama'a ma mimman yin sabo ilai in ka tambaye ka zuci ai su suna tare da sayyidina ali na rabariyawa kafaru su ne suka kafirta sayyidina ali ma ha ila yau ga wani bala'i ma daban وقال يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف annabi ya ba da labari ya ce za a kai sayyidina usman bai yana karanta alqur'ani kuma hakan haka ya faru وأن الله عسى أن يلبسه قميصا وأنهم يريدون قلعه
annabi ya kira sayyidina usman ya ce sayyidina usman Allah zai sa ma riga fa na halifanci wa annahum yuriduna kalahu mutane suna nufin sai sun cire wannan rigan duk bala'i karka yadda da rigan nan ka zo gaban zaci eh ba dan annabi ne ya hana shi ba ma da amma in dan mulkin duniya ne wallahi da ya bari to annabi ya masa wasiya ya bari yace Allah ne zai sa ma riga mutane za su cire to ga gargadi da gare ni karka yadda ka cire ka zo da rigan gabana annabi ne ya faɗa amma da dan harkan duniya ne sai da na wasu me zai da mulki to amma saboda annabi ya ce ga yadda za ka yi to saboda bin umarnin annabi ya sa ga ya- ya daure ya zauna har aka kashe shi ai ai umarnin annabi muhammadu ne Mm, to ya sa irin wahalan da ya gamu da irin abin da ya faru da shi kuma duk mai labari ya ji kowa ya sani in kun duba albida wanda ya haya ka ga labarin kana dai malam ka yi tausayi guri jewa ka yi ta kuka Mm.
وأنه سيقدر دمه على قوله تعالى شقاق فسيكفيكهم الله
annabi ya faɗa ya ce idan yana karanta qur'anin kuma jininsa na farko da za a sare shi ya ƙidiru ala damu jininsa zai faɗi akan fasa ya kafi ka humalla da bala'in ya kai bala'i duk labarin mun zazzage muku dai eh wanda ya fara fitowa ya ce zan kai ya kai rike gemunsa dan gidan sai da na abubakar ne muhammad bin abubakar ya ce yaro ba za a kai ni bayi ya ce me dalili ya ce lokacin da aka haife ka an kawo annaba kai annabi ya ma addu'a ni ma na karba na ma addu'a to da haka kai ba za ka iya kai ni ba kuma yace babanka Abubakar da zai ga ka rike wannan giyan ransa ba zai yi dadi ba sai ya fita wani yaro ya zai ce ni zan kai ya kai yace a kai ba za ka kai ni ba ai da haka aibe ka an dauka an kawo gaban annabi annabi ya ma addu'a ni ma na ma addu'a sai wani yaro ya zai ce zan kai ya kai yace a kai za ka kai ni me dalili ya ja lokacin da aka biya an kawo gaban annabi annabi zai ma addu'a kai fitsari a rigan annabi kai da ka sa rigan annabi na jansa ka zuba da jini na ba komai bane sai ne farkon saran da aka yi masa jinin sai ya zuba kan wannan aya fa sa ya kaji ka wannan lahi kuma ayar mu'jiza ce da sannan Allah zai isar ma kaman ka ce Allah ya isa Allah zai isar maka wa samiu Allah sarki ne matabbaci ga jin kaulin bawa basirun masani ne ga abin da bai suke aikatawa samiu alim masani ne Mhm.
وأن الفتنة لا تظهر ما دام عمر حيا annabi ya ce wa annal fitina ita fitina la ta za ba za ta bayyana ba in dai Umar yana raye a duniya to fitina ba za ta bayyana ba وبمحاربة الزبير لعلي annabi ya ga ya Zubairu ya ce za ka yaƙi Ali fa wata rana da Zubairu da sai da na Ali suna raha suna zaune kowa yana ganin kowa yana raha sai annabi ya ce yanzu Zubairu kana son Ali ya ce ya Rasulullah ni da dan uwana ni dan abu dalihi kuma dan safiya dan wa da dan kani dukan mun iyayen mu yayan abu madallabi ni da dan uwana rasulullahi sai annabi ya ce alaka na son zubairu ya ce rasulullahi ni da dan uwana ya zan ki zubairu abin da gaya masa ya ce zubairu za ka yaƙi ali amma fa ba ka da gaskiya ba ka da gaskiya ka tana da wannan ya rasulullahi ni din ya ce kai din za ka yaƙi ali to ranar yaƙin jamal ga zubairu dan awwamu malam ga sai da na ali aka koro yaƙi duk wanda zubairu ya sa a gaba sai ya kwantar duk wanda sai da na ali ya sa a gaba sai ya kwantar yaƙi ake kurin kan mutane kaman karewa saboda ba za mu faɗa muku farkon tarihin yaƙin da tsakiyarsa da ƙaryensa ba iya mahallin shahid inda muke buƙatar magana a gurin za mu faɗa da zubairu ya tunkaro malam ya kawar sai da na ali ya kawar rakakaka gab da nan da aka yi karar ɗin da aka yi da hi da alani da ya duba malam kura ba ta ci kure ba kowa da ya kawo tsora su sai kuma ta zubairu in ji sai dana ya ce annabi ya ce za ka yaƙe ni amma fa ba ka da gaskiya yau fa ga ranar fa ya ga gane ga ka yadda muka ji a bakin malamin mu kenan man sabi abinda muka gani kuma a rubuce a littafin har ila sai da nalin ya ce a kira min zubairu aka ce ba zai je ba ba zai je ba ya ce ce ni ali nake kiran zubairu zubairu ya ce dan uwana ya kira ni a ce ba zan je ba zubairu ya je sai da ali sai da dawakan su biyu kuma bin sai da suka hada wuya haka ya ce zubairu ka gina wannan rana annabi ya ce za ka yaƙe ni yanzu zubairu ba ka da gaskiya yau fa ga ranar fa Zubairu ya ce billahi lazi la ila illa huwa na rantsi Ali ba zan yaƙe ka ba. Ba zan yaƙe ka ba Ali. Ba zan yaƙe ka ba. Zubairu ya juya sai game da ɗansa Abdullahi ibn Zubairu. Ya ce baba ya aka yi. Ya ce rantsuwa ne billahi lazi ba zan yaƙe Ali ba. Ga dama ba yaƙe ka zo ba. Sulhu ba ka zo yi. Amma tun da ka rantse baiwarka wance an yanta yi ko ma ka zai a daga. ai ba yaƙi ka zo ba ai sulhu ne sulhu ka zo ko kuma ka ji yadda aka aka yi daga a wani yaƙin mutum dubu goma ne suka mutu dubu goma yaƙin ya kai yaƙi amma zubairin yana nan bai mutu ba babu ai zubairu baya mutu a gurin yaƙi talatu bin ubaidullahi shi ma yana bayan ummina ayya talatu bin ubaidullahi da zubairu dan awwam suna bayan ayya nan kuma sai da na ali Muhammadu bin Abubakar da manyan sahabbai suna bayan Ali. Kananan kwari wanda kwanan su ya kare an yi tafiyar ruwa da su lahira. Amma a ciki Marwana dan Hakamu shi yake jin hauhin da Lahadu bin Ubaidullahi da Marwanu da Dalhatin da Zubairun suna sojoji da Marwana da ya ja kibiya ya dana kamar zai harbi kabari kudin ta baya danna wa Dalhat. Kaji Dalhat bin Ubaidullahi a cikin sojojin nasu marwana ne saboda hasara da bakin ciki yi ma kuma sahabin annabi ne ya dankara masa kibiya duk malamin tarihi zai faɗa ma wannan shine gaskiyar magana ta wannan zubair dalhati ya rasu wai ba dan faɗa ba zubairu kuma sai na ali ya gaya masa haka bayan faɗan ma ya kai ya juya shi ba zai faɗan nan ba ba da ya je inuwa ya kwanta yana barci wani mutum ya zo da takobi yana barci sanan ya yanke shi abinda magani a rubuce kenan a littafi kuma an tattara an je gaban zaci to amma sadakar rasulullahi abinda annabi ya faɗa kuma ya tabbata
wa bi nubahi kilabil hawabi ala bari azwajihi annabi yayi magana yace yambahu kilabul hawa hauba'i karnakan hauba'u za su yi hauyi ala bari azwaji ga shahi matekunsa to ummi na ta je aikin haji ta ji labarin an kai sayyidina Usman shine sahabbai suka je suka mata mubayi'a a zo a yi dakaru suka rufa mata baya a je a yi sulhu ko sayyidina Ali ya bada wanda suka kai Usman ko kuma dai abin da zai faru ya faru ita ce shugaba to ana tafiya ana tafiya aka yada zango da aka zo daidai wani guri a Hubai za a kwana sai karnuka suka dinga hau hau hau hau hau hau sai min ayi ta tambaya ne nan aka ji hau bai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kai ummul mu'minina ta ce ai annabi ya ce gayi gayi karnuka za su ya hauyi ga wasu daga matekun samu ko ma ka ce wace miki nan din ba hubayi bane hubayi wace miki hubayi ne ba hubayi nan da zaka canza sunan gurin kaji a nan ne maza suka yi sauri suka canza sunan gurin suka ce ai ba hubayi bane ai kaza ne ai kaza ne to kuma kaddara ta riga fata
wa annahu yuqtala yuqtala haulaha qatla katiratan wa tanju ba'da ma kadat annabi ya bada labarin wa annahu yuqtala haula a gefanta a gefen haudajin ta katala kasirin za a kai mutane da yawa don wani kaunin hanci an kai mutum dubu talatin eh wani kaunin hanci bai kai haka ba amma da dai ba za mu faɗi dalilin farawan yakin ba labarin yana da tsawo amma dai da yakin ya kaure to sojojin sai da na'anin jarumai ne su ma wannan jarumai ne an rike taguwar ummi na aisha akalan haka idan mutum yana rike da akalan ita ake hari domin ita ce yakin tana kan raƙumi namiji sunan raƙumin tamar shi yasa ake cewa yakin tamar ta yaya za a kwantar da yakin wannan raƙumin in dai yana tsaye duk duniya ba za su daina mutuwa ba to ai dabara a kwantar da raƙumin a kwantar da yaki domin dai raƙumin yana tsaye ummi na aisha tana ciki to yaƙi fa yana tsaye in dai mazaje suna kallon amaryar manzon Allah sun yadda su ba da ransu akan kare martaban amaryar kan bangaren kuma in dai ana kallon ɗan uwan manzon Allah magayakin manzan Allah wanda a duniya ba wanda ya dace da halifanci sai yi a zamanin in dai suna ganin Ali bin Abi Talib ga dan uwan Annabi Muhammadu na jini to wallahi sai dai rai ya kare dan a kare martabar to kaji wannan shine dalilin da yaki baya tsayawa to shine mutum yana rike da akalan idan an kai yi kafin akalan ya je ƙasa sai wani ya tafke to nan ake yanke hannun akalan shi yasa aka ji wanda ba san labari ba har ana cewa ummi ya ai ta yanka mutane da ko daya in an yanke ne wannan hannun sai ya fada cikin wani kwandonta haka na wanda ya rike mata akala akalla an ce an samu hannu saba'in na masu rike mata akala ko mutum ɗaya bata kashe ba kar ka je ka ce ya kai in kuma ta kai to kaddara ce amma mu a ruwaya ba mu gani ba amma haudajinta sai da ya zama kaman bayan beguwa saboda harba kibiya da ake harbawa to yakin fa jaruman da suke rike mata akalan da jaruman sai da na ali idan an haɗu abin baya kyau don akwai a tafiyar da yake wani jarumi da wani jarumi da suka haɗu dole sai ya kai wanda yake rike da akalan shi ko wanda yake rike da akalan bai yarda ba a taɓa ummi na ba da yakin ya kai yakin su bi sai da suka karere ya takobin su takobin ya karere da su bi suka yi gas suka haɗu suka matsare wannan ya matse wannan wannan ya matse wannan wannan ya matse da aka saki duk sun mutu babu mai dai kowa ya kar kowa saboda martaba da aka dube su ba mai rai kowa ya kai da mabewa kowa ya kai kuwa mabewa wani ya zo rike akalan suna bugawa aka kai wani ya rike da wani ya zo wani jarumin hima ya zo suka haɗu da suka dinga rakakakakaka wallahi sai da suka kare ne takobi saboda kowa gwanin yakin ne sai dai karfe ya tafi karfe ka san idan lamar ya bace ba ba sulhu in kana son sulhu da karfe ake gyara karfe ita karfe in ya lankwahe ba da hannu ba da karfe ake gyara karfe kuma idan takobi ya zo da wauta nasara da karwan za a kare karfe ba da naman jiki ba to yi ne su biyun suka karere takobin ai da suka samu suka rungumi juna ɗayan ya ciji ɗaya ɗayan ya ciji ɗaya ka yi shiru wutan an jima duk sun mutu ƙarfi kurin wanda za su kai dan uwansu su runguma su kai a wannan yaki mutum uku muka tarar kowa zai ya kai ba cewa ne kai wannan kowa zai kai kowa kurum kowa in ya rike ka dama zai kai to kai ma kuma za ka iya kai yi shi ma zai kai ba mai rayuwa haka aka yi wannan yaki ana yi to daidai lokacin da aka kusan cimma wani bawan Allah bayan an kai wanda yake rike da akalan na ƙarhe sai dan uwanta sunansa Muhammadu bin Abubakar shine wanda ya zo yana zuwa barada da gwarazan suka zo na Sayyidina Ali da aka yaka yaka yaka sai raƙumin kamar rufa gif babu an dauke kafafun raƙumin Abdulrahman dan Muhammad dan Abubakar ya miƙa hannu zai kama ummina ya ce Allah kana kallo za a kama ni Allah ka bude jahannama ya ce a dan wanki ne Muhammad dan Abubakar ya ce to Allah ya babbaka ka da wutan duniya da yanzu za mu sa kawo jahannama saboda martabar tana da yanci daga ta ce a bude jahannaman Allah zai bude don yana kallanta domin tana kusa da annabi Muhammadu. An yi wa annabi tambaya haka ce a mata wa kake so ya ce Aisha. A maza ba ya ce babanta. Ya ce ya Allah kana gani? Da yanzu za a zo da jahannama ra'il aini. A dalilinta yanzu za a babbaka mutane da abin da za a yi ihima sai da na alin ya san haka. shi ma kuma nan ya motsa ya yi hakan shi ma hakan ne saboda abin kala-kala ne akwai bayyana ƙarfi akwai bayyana ƙarfin karama akwai bayyana walintaka akwai bayyana ƙarfin annabta don idan ta tayi za ta yi aiki ne da annabtar annabi muhammadu za ta yi magana annabi mafa kuma yana gurin don yana kallanta yanzu nan ya ce jahannama shi ma annabin yana nan wannan yakin ba zai yi ba shi ba nan dan uwansa ne nan matansa ne sai dai ya koma gefe ku ce sai dai kallon kallo wannan mijin yarsa ce kuma dan uwansa ne wannan ko matarsa ne Allah ya rubuta kurin annabi yana gurin sai dai kallo eh sai dai kallo ai da da wasu ne daban ba zai yi ba ai abin da ya sa hima zubairin kuma dan uwan annabi ne talatin ko mai kare martaban manzon Allah ne shi sayyidina alim maga yakin manzon Allah ne to hausa suka ce da musa bari zaki bari fadan ku na manya wace higa sai wawa sai mahaukaci sai kuma wanda bai da hankali wannan waɗannan manya ne annabi ma kallo yake kuma to wa za a yi wa addu'a wa za a bari kuma Allah ya rubuta a lauhil mahudi yamhu Allahu ma yasha'u wa yusabidu wa indahu ummul kitabi to ana cikin haka Abdurrahman zai kama sai zaki yace da wutan jahannama yace da wutan duniya tana faɗin haka wallahi da muka bibi tarihi hakan ya faru lokacin da Muhammad dan yana gwamna Muhammad dan Abubakar sojojin Muawiya suka kai masa sumame a kai hari aka nemi gwamna babu shi aka nemi sojojin za aka yi yana karkashin sai da na alibin abi dali to ina gwamnan yayi a nemo shi a nemo shi a nemo shi a shiga nan a shiga nan a fito aka zo aka nemi wani rami yana rama aka yi ga rami aka kawo muhammad ibn abubakar da aka zo sojojin mawuya suka ce a tara wuta fanka masa wuta aka daure ana aka daure da aka wuta ya cinye saboda ta ce wutan na duniya tabbacin wannan muka gani da ta ce na lahira da haka za a zo da jahannaba saboda martabar to kaji shine yake ba da labari yake ba da an kadat bayan fa zaura kiris idan ummina ayyan anan za ta samu tsira to wannan ne muka kawo bayan ta samu tsiran abin da ya faru da lokacin da sai Ali ya raka ta daga basara aka raka ta zuwa madina duk wannan labarin ba yi ne a kai ba mun faɗi mahallin shahid
فنبهت على عائشة عند خروجها إلى البصرة kuma annabi ya bada labari karnuka sun yi wannan hauyin ga ummi na aisha yayin da ta fita zuwa ga birnin basra وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب wa معاوية anna amara bin yasir wata rana ana gina masallacin wannan annabi na kowane mutum yana ɗaukan bulo guda ɗaya amma yi amaru yana ɗaukan bulo biyu annabi ya ganhi sai ke share fuskarsa da gumi ya ce amaru bin yasir mutane suna ɗaukan bulo ɗaya kana ɗaukan biyu sai ya rasu lafiya za a yi ai aikinka ne annabi muhammad ya ce ya amaru bin yasir tattaluka fi asul bagiya annabi ya ce masa amma da ɗan yasir mutane azzalumai za su kashe ka abin da annabi ya faɗa dama mahaifinsa abu jahil ne ya kai mahaifinsa yasir shi ya kai mahaifiyarsa sumayya shi kuma an yi niyya za a kai masifan yayi magana illa manukriya wa qalbuhum matma'innun bil iman to yine ranan da za a yi yakin safain yine a turanci ana safain eh yakin kafin a yi wannan yakin safain din a gurbin an yi yakin sau tara tsakanin yahudu da nasara wannan cikon yakin ma'auya da sayyidina ali shine cikon yaki na ɗari a wannan gurin sau tara haka yi wannan yi ne cikon yaki na ɗari daidai a wannan gurin to kaga lokacin da za a yi wannan yaki to yakin dai labarin yakin yana da tsawo amma ma'awiya annabi ya gaya masa ƙaryen abin da za ka ya a duniya nono ne bai wuce kurban kofi guda ba shi za ka shayi da ma'awiya ya ya nonon ya gama abin nan da amaru ya ya ma'awiya yana da ganuwan sojoji guda uku duk jarumtanka idan ka tsallake na ɗayan ba ka tsallake na biyun ba na biyun nan dai a nan za a yi kaka lahira in ka fice na biyun ba yadda za a yi maka zo wannan ganuwan ta uku amma da da ransa ya bace ya ce jama'a za mu je gaba ya ce ina masu zusan su je gaba ya ce ina masu ba da aike za mu je gaban Amaru ya ce jama'a za mu je gaban Allah akwai masu ba da aike yanzu yanzu za mu je gaban annabi Muhammadu. Sahabai suka ce don Allah ka je ka gaida mana to yanzu nan zan aika da annabi gaisuwa akwai wanda za su raka ni mu je ko ni kadai. Sai aka samu wasu dakaru jarumai mutum bakwai suka ce za mu raka ka yanzu da mu da kai mu je gaban. Eh, Allah ne yarda. Daga nan ya zaburi dokin sai ya ce to sai da nali. In na je zan ce da annabi ka gaida shi dan gaskiya zan je saboda wannan dagan na uku dole za a mutu. Ya ce sai da nali shi kenan ma'aika annabi ga son ka mu mun tafi lahira yanzu yanzu za ka ji labari. Ya dinkari yaƙi ya gama da wannan sahu ɗayan ya ɓalle. Ya ɓalle sahu na biyu a na ukun aka yi gumurzu aka yi gumurzu aka ku ce. aka yi gumurzu a nan ne amaru ya koma lahira mutane bakon suka je lahira da aka yi hayaniyan gurin ya kwanta rugugi ya kwanta ƙura ya kwanta ta ka tabbatar wasu kafin ya je ya lullunka irinsa ya kai lahira don kafin su bakon sun kai mutum saba'in amma da aka nema an gama su ma sun aika amma sun yi su ma sun aika sun aika saba'in kafin su bakwai su je lahira daga nan amaru aka nema lalle an aika shi lahira aka ce fa amaru an kashe shi sai sojojin ma'auya suka yi gamitin na gaggawa an kai amaru mun kai amaru yaya waye ne yanzu aka kira amru bin as amru dan as ya je gurin ma'auya bin abi safiyan ya ce ma'auya bin abi safiyan wannan yakin namu me matsayinsa ne me ka sani yace a gaban annabi yace amma rabun yasir taktuluhu shi'atul bagiya mutane azzalumai za su kai amma dan yasir yanzu mu azzalumai ne yace ai mu ba azzalumai bane to ai mu muka kake shi yace don mu muka kai wanda ya kawo yi ne ya zalimi wa ya kawo yi yace ina ruwanka da wanda ya kawo yi kurin wanda ya kawo yi to wa ya kawo yi yace in ma waye ne wanda ya kawo yi ya kai ne to sojojin ma'awiya su suka kai amaru ibn yasir kamar yadda annabi ya faɗa saddaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
وقال لعبد الله بن زبير ويل للناس منك وويل لك من الناس
abdullahi dan zubairu shine wanda yayi kaho ga wannan annabi namu da ya kaho annabi ya ce masa wannan jini na baka ka je ka zub da hiya inda ba wanda zai ganka da ya garbi kaho jinin yayi nan yayi nan ya ga ba kowa subu ya sa bakin sa subulub subulub subulub sai haɗe ya goge bakin sa ya zo gurin annabi annabi ya ce ina ka kai jinin ya ce la'allaka sharbitu ayya ba sha kai ba kuwa ya ji rasulullah wallahi sha ne to in dai kaya jinin nan ka gane fa ɗabi'ar ka zai juye zama irin na wannan annabi namu daga kaya jinin annabi nan gaba ba kai ba munafurci ba ka zan ƙarya ba ka zan gulma ba hasada za ka faɗi gaskiya a duk inda yake to da mutane ba za ku hiriya ba mutane ba a gunsu za ka ya wahala kuma duk wanda ya taɓa ka Allah ba zai bar shi ba abinda annabi ya gaya masa to bayan an yaka ranan da abin nan abdulmalik bin marwan ya turo sojojinsa a zamanin abdullahi ibn zubairu aka zuwa zuwa yaƙi abdullahi ibn zubairu ana yaƙi ana yaƙi sai suka dinga sa kuɗi suna karɓan sojojin abdullahi ibn zubairu shi kuma abdullahi ɗan zubairu kuma ɗan asma'a binta abubakar amma abdullahi dan jabar dan asma'a binta umayshi wancan na asma'a ne binta umayshi wannan kuma na asma'a ne binta abubakar to yi ne lokacin da yakin ya kai yaki kwamandan da abdulmalik bin marwana ya turo yi ne hajjaju bin yusuf sakafi shine babban kwamandansa aka zo ana yaki yakin ya kai yaki sai da allah ma ya fara yakin don ana zaune kurin sai ka ji karau ka ji ƙara ba hadari ba kuma ka ga tsawa yana faɗuwa daga sama ya fara kai sojojin hajjaj bin yusuf zakafi hajjaj suka ce yakin nan namu anya ko Allah ya yarda da yi muna yaki a ɗakin Allah a ɗakin Allah muna yaki ga tsawa daga sama Allah yana aiko mana sai ce alamun ma yarda da aikin kenan ai ba ga ga 'ya'yan annabi adamu guda biyu da suka yi ƙuri'a wanda aka yadda da kayansa wuta ne ta faɗo daga sama ta zo ta cinye abin ibadan nasa ai faɗowar wuta daga sama ai yadda ce ku ci gaba da yaƙi to kuma wannan Allah yi ne ya sani dalilin da ya bar to yi kenan ya je gun mahaifiyarsa ya mata ina kwana ya ce iya ina kwana lafiya ina gajiya ya ce za mu fita daga za mu fita fagen daga sai ya ce to zo mu zo kusa da ni ganin ta ya dan ja baya kaɗan asma binta abubakar da ya yaba jikin sai ya ji amu sulke nan an sa sulke nan an sa nan an sa irin bawon nan na rigan sulke wanda za a sa rigan kafaɗa nan rigan kafaɗa nan na kwanji nan an sa allo nan da nan wanda za a ba da kariya nan ma akwai allo daga nan zuwa nan nan cinya ya za alluna na kariya nan ma haka nan kuma an sa sulke na kare kibiya da kasautawa da saran takobi kansa kuma ya sa kwalkwali ya yi shirin yaƙi saboda shiri da aka yi yaƙi ya taɓa ya ce yaron nan kana jin yanzu aka lahira kuwa ya ce me kake nema a wannan duniyar babanka abubakar ya je gurin annabi muhammadu kakanka ya je gurin annabi babanka zubairu dan awwamu ya je gurin annabi Muhammadu yayar mahaifiyarka ummi na Aisha ta je gurin manzon Allah yanzu ni ba kai nake jira ba ni ma na je gurin annabi ba kurin mutuwanka nake so na gani ka cire wannan kayan mai san mutuwa yayi irin wannan shiri ya ce to iya umarnin ki abun bi ne bari in ji yanzu bari ya je duk kayan yakin ya cire daga yi sai kuma rigansa da ya sa irin karamar rigan na yi ma ya bare ya jefar san kirshi malam saboda martabar من المؤمنين رجالا صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قري نابه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا to saboda haka sai tsare da gazi mana ka gani sai kirji zalla sai kwanji nan ya mulmule nan ya mulmule ga sadakautaka ga walintaka malam kuma ga karfin annabta saboda su duk su ne canjin su ai kun yi lati su ne dangin yo jikan safiya safiya yar abdulmuɗallabi safiya yar abdulmuɗallabi ita ta haifi zubairu dan awwam Zubairu kuma ya haifi Abdullahi ibn Zubairu shi yasa muke cewa su jinin manzon Allah ne ta bangaren uwa jinin manzon Allah sannan kuma ta bangaren mahaifiyarsa to kuma jinin Abubakar kaji da yake ya haɗa bi ga wannan ga ga sadiqantaka ba ana cewa siddiqi ba to ga sadiqantaka sannan kuma ga salihanci ga mumunanci sannan aka duba wannan bangaren ga karfin annabta da zai gada daga wajen annabi Muhammadu malam ya fito ya tsaya filin daga ba kariya ba kuma ya tsaya ya ce bismillah shi kadai sai da aka kewaye da soja dubu takwas amma idan yayi nan ka ce gini ake zubarwa ka ji jiki jiki jiki in yayi nan kakakakakaka in yayi nan ka ji rigi jiki jiki Allah ne yarda ƙarfi Allah ya nuna ba zai da makami ba mal kafin a cin maza zai da ya kwantar da mutum tamanin ba komai a ƙarfi kurin da Allah ya bayar na jinin annabta mutum tamanin ya yi ka lahira daga baya yi ake nan su yi nan su jefa majajjawa idan an cilla masa majajjawa an sa man zaitun an yaba jikinsa wannan kayan majajjawan ya kama man yana zubuwa haka wutan yana ci saboda su sharifai ne ya bare ya kama ya jefar ana haka ana haka sai da aka yi da kyar wani ya lallaba ya zo ya sare agaransa da ya tsugunna yana zaune wuri ya kai ana taka an sare agaran amma ka zo kuka yayi haka in kuma ya yi haka fita wane mutum an fari a garan ba a iya zuwa kusa da yalla duk wanda ya zo ya ya jajimoyi ya jawoyi ya aika yi sabon gari wala ko uwarsa ba ta yi da ba can za ka tsinto shi kana zuwa za a kamo a jefa yana zaune masu kibiya suna jefawa masu kasauzawa suna jefawa masu takobi suna yi sai da haka wuri tir mahaifiyarsa ta kama kujera tana zaune ta ce ɗana gayye ka namiji fita tana cewa gayye ka namiji haka uwar take faɗa ta ce mutuwar ka kaɗai nake jira idan na gama gani za mu tattara mu je gurin Allah kai nake jira namiji tana kirari tana gayyata jikan maza maza jikan maza namijin jikan namiji shine Abdullahi ibn Kuce jarumi dan jarumi mai dauraren zuciya ɗan mai dauraren zuciya masu takama da Allah kuma suna takama da masu takama da manzan Allah Allah ya zaga uwar tana kallo da kira kai ƙasa sai da aka wuni jini yana jansa yana layya man kago zai ma haka yana layi jini ya fara ɗaukan kago kuma zai haka idan kuma in ka gani idan namiji ba kuka saboda alfarmar an wani ana abu ɗaya ba a ci ba ba ya ba amma daga ganin idan kaga idan namiji ba ya kwanta saboda an yarda kuma a gidan jarumai aka fito daga na kai kar da kyar suka taru suka kashe shi da aka yi bayan an kai yi hajjaj ibn yusuf wa safi yace alata yayi yace samu iyansa yace iya wance mu ba za mu faɗa abin da ya faɗa ba yace danki abdullahi ibn zubair mun bata masa duniya mun ki barin danki rayu a duniya iya wance yace yi kuma na tabbatarwa ya bata ma lahira dan yanzu ya je gaban annabi zai je a zauna ya ku ciku a bayyana matsayinka kafin ka je mala'iku suna kula da kai dabbal ya bata ma ka bata masa duniya to ya bata ma lahira sai ce ko mun gode wa Allah da haka za ta yayi aka masa salabu yana zuwa sai ta zo ta zauna ta ce namiji isa kai ya za aka rataya ka duniya ta ganka hajjaji ya ji labari ya ce abin ne wannan tsohuwar ba za ta bar mu mu sake ba aka dauka aka binne ya ce to an binne ka na gani ni ma ba zan fice kwana arba'in ba zan je gurin annabi ka gaida min annabi bayan kwana arba'in ta je lahira wannan annabi ya faɗa rayu kuma mun gani ga abin da ya faru Allah ya saka masa da alkhairi
وقال في قزمان وقد أبلى مع المسلمين إنه من أهل النار وقال في قزمان annabi ya gaya wa kuzmana wa kad abla wanda an jarabe yi mal muslimina tare da musulmai yace innahu min ahlan nar yace wannan yana daga cikin yan wuta yi ma annabi ya bada bayanin sa ya aka yi haka tala nafsahu haka aka yi koyi kai kansa kuzmana ka san lokacin da yake yaki yakin ya kai yaki sabon annabi ma kallon sa suke suka ce kai yau mun ga sadauki mun ga jari kuzmana kurin kaga yana yaƙi yana kwantar da mutane haka ba annabi labari haka ya rasulullahi kaga wanda wani yake yaƙi wani yace ta dan wutan annabi yace ai dan wutan to sai aka gigaya masa aka ce iko yanzu wannan mutumin wannan kokarin da yake a ce dan wuta ne kuma ta ina annabi ya faɗa sadaka rasulullahi dan wuta ne to bari mu je mu ga ta inda zai zama dan wutan to a yakin da ya kai sai aka ji masa da aka ji masa ciwo da aka ji masa cewa ana dawowa ana dawowa da ya ga inda ba mutane wani yana bin sa a baya wannan ciwon da ya dame sai ya kafa takobin nasa a kafa tsinin takobin a sama sai haka hop sai fada ya kai kansa da kansa haka za ka ba annabi labari aka ce sadaka rasulullahi uzmana yadda ka ce dan wuta ne reuni ya ji ya kasa hakuri ya kai kansa da kansa mun gani wannan ma mu'jiza ne na wannan annabi namu
وقال في جماعة فيهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وهزيفة آخركم موتا في النار وقال النبي أبدا في جماعة أتين جماعة فيهم daga cikinsu akwai abu huraira akwai samrata ɗan jundabi da huzaibatu akiru mautan jinar annabi ya ce to ku kula duk wanda ya mutu a ƙari a cikin ku dan wuta ne mutane ne sun kai goma ko tara annabi ya ce wanda dai ya zama shi ne na ƙarye ya mutu a cikin ku dan wuta ne sai yasa kullun tambaya yake ka ce wane yana nan an ce shi ne ce alhamdulillah Allah ya sayo kada ya riga ka eh in an ce a cikin ku kaza din nan wane ya mutu sai ka tambaya wane yana nan yana nan wane ma yana nan ka ce alhamdulillah tunda wane da wane suna nan alhamdulillah ana haka ana haka wane yana nan har ya zama saura mutum daya duk suka mutu suka bari to ya haka yin فكان بعضهم يسأل عن بعض kowa yana tambaya yaya akwai wane saboda kar ka mutu a ƙarye ka zama dan wutan kowa yana tambaya har suka kare sai wani mutum guda daya shine wanda bai mutu ba harima ya tsufa wa karima ya zama jafi baya gani mhm.
وكان سمرة آخرهم موتا أرما وقرفا فازدلا بالنار فاترك فيها
to kai to yi kenan samarati ne na ƙaryen su ya tsufa ya zama baya gani wata rana yana jin wuta haka yana jin wuta to rayin ganin sai ya fada wutan ya mutu wutan ba na lahira bane a na duniya dan aljanna ne shi ma yana jin wuta to yi kenan kuma sai fada cikin wutan da yake ji ba mutumin da zai tada yi a kusa sai ya wuta yayi ma dan aljanna ne ƙaryan ku dan wuta din wannan to wanda wuta Eh, lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sai manzon Allah Mm, to mu je mm.
وقال في حنزلة الغسيل annabi ya faɗa ga hanzarata daga fili ya yace da hi سألوا زوجته عنه فإني رأيت الملائكة تغسله hanzarata dan an je yaki yayi shahada to da ga yaki ya ga shahada dama sahabbai ma sun ga jikinsa dan yayi sharaf sai da haka da annabi ya ce wai ku tambaye matansa ni ba lokacin da hanzarata ya mutu ka san mutu- wa- shahidi ba a masa wanka amma na ga mala'iku suna masa wanka ku koma ku zauna na ga mala'iku suna wa hanzalata wanka me dalili ku tambayi matarsa aka je aka tambayi matarsa aka ce wance annabi ya ce a tambaya mijinki da ya rasu abun yaƙi mala'iku suna masa wanka ya ce ai lokacin da annabi ya ce a fito ya zuwa yaƙi muna kwanciyar aure ni da yi amma saboda amsa kiran annabi bai wankan janaba ba ya fito saboda girmama saboda girma wannan annabi na wannan wankan da mala'iku suka yi masa na janaban da bai yi ba aka yi masa da aka tambayi iyalinsa mata ta ba mu labari mhm.
فسألوها فقالت إنه خرج جنوبا وأجله الهال عن الغسل ai yace ai yadda muka ba da labari ai ya bada ne da janaba kuma saboda gaggawa amsa kiran ka bai wanka ba mhm.
قال أبو سعيد رضي الله عنه Sayyidul Kudri yardan Allah ya tabbata gare shi na cewa ووجدنا رأسه يقدر ai ماء mun ga kansa yana daga da ruwa وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa mhm.
الخلافة في قريش annabi ya ce halifanci fa yana ga ƙurayawa ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا annabi الدين ya ce wannan lamari na halifanci ba zai bar ƙurayawa muddin suna tsaye da addini idan kaga abin ya bar hannunsu to wasa ne da addini ya sa وقال يكون في سقيف كذاب ومبير annabi ya faɗa ya ce a can ƙabilan sakifawa su ne ƙabila ce ta hawa zinawa a na ga samu sakifawa annabi ya ce kazzabin akwai mai ƙarya malamai suka ce yi ne mukutari bin abi sa'id sakafi wa mubirun akwai halakacce yi ne hajjaji bin yusuf sakafi wannan halakacce ne tunda akalla ya kai kimanin mutum dubu talatin Mm, kuma akan abdullahi ibn zubairu ya daina kai mutane shi kuma mukutari ibn abi sa'id sakafi shi ya kai ubaidullahi ibn ziyadin amma daga baya yana da awar annabta sai ya ce maka sai mika ma hulu haka ya ce yanzu abokina ya tashi akan wannan fulan in ka ce waye sai ya ce jibrilu an gaya masa ko jibrilu a hulu yake zama Eh, in ya mika ma hulu sai ya gaya ma ya ce wannan fulan ka zauna yanzu abokina ya tashi akai haka yake faɗa to kaga kazzabun ne shi kuma wancan hajjaji wani yusuf a sakafi mudirin shi kuma halakacce ne to abin da annabi ya faɗa kuma mun gani mhm.
وأن مسيلمة يأجره الله annabi ya ce musalama da kaza ya kira wallah wannan Allah ne zai kai yi da washi da wani daga sojojin da ya zama komanda na lokacin shine Khalid ibn Walid a zamanin halifancin sai da na Abubakar ba a taba samun yakin da aka yi mutane irin yakin Banu Yamama ba don a wannan yakin ma da ta Qur'ani ma mutum 70 aka kashe shine ma dalilin da yasa kaga ana kokarin a hada alqur'ani guri daya a hada qur'ani guri daya din dalilin kai mahaddatan wannan ne na yakin banul yamama a wannan yakin sabon annaba ko wanda zai tona rami ya daya wallahi ba zai gudu ba sai dai yana ramin azuwa kai saboda ba sa son gudu a gurin yaki to masala mata da kazabu wani amai in yayi wani abu kaman sasari a bakinsa duk da wani aljanin nasa ya gamu da wanda suka bi aljananci suka tattara suka bankara suka dannaye suka aika shi lahira saboda yana adawa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to anan ne kuma abin da annabi ya faɗa ya tabbata a kansa Mm.
وأن فاطمة أول أهله لهوقا به annabi ya ce bayan na koma wata rana annabi yana zaune ummi na fada ma da ta zo annabi ya taro ta ya kira ta suka zauna tare sai annabi ya rada mata wani bayani sai take kuka da ya ƙara rada mata kuma sai take murmushi sai ummi na aisha ta tambaya me baban ke gaya miki ji asirin da muka yi da babana zan gaya miki ai ba zan gaya miki ba sai dai ya koma ga Allah shi ne da annabin ya koma ga Allah aka tambaya me ya gaya miki ya ce ya ta karki damu wannan jinyan da nake yi jinya ne wanda da hi zan koma ga Allah kuma shi ne take kuka ce karki damu farkon wanda zai fara tadda ni lahira iyalai na ke ce ke za ki fara zuwa guri na shi yasa take marmai to shine annabi ya faɗa Fatima ita ce farkon wanda za ta rufe annabi zuwa gurin Allah.
wa an zara bin ridda Annabi ya yi gargaɗi ga wanda za su yi ridda kuma zamanin sai da na abubakar aka yi riddan da yawa na larabawa.
wa bi annal khilafata ba'dahu 30 sanatan Annabi ya ce halibanci a baya na shekara talatin ne. Da muka lissafa shekara talatin ɗin ya ƙare a zamanin sai da na Hassan ɗan gidan sai da na Ali amma mu je gaba kaɗan na'am.
thumma takunu Da mulkan bayan abin zai juye ya zama mulki.
فكان كذلك بمدة الحسن بن علي to ka kana kazalika haka ya zama a muddan nan na sayyidina Hassan dan gidan sayyidina Ali bin Abi Talib to haka lamarin ya koma ya zama yini halifancin da Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da haka lissafa shekara talatin nan daidai haka aka yi dan zamanin sayyidina Abubakar Sadiq halifancin sai shekara biyu ne sayyidina Abubakar da wata uku da kwana ahirin halifancin sayyidina Umar kuma shekara goma ne da wata hida da kwana hudu halifancin sayyidina Usman shekara goma sha ɗaya ne da wata sha ɗaya da kwana ashirin da takwas halifancin sayyidina Ali kuma shekara hudu ne da wata goma da kwana tara ya cika a halifancin sayyidina Hassan ya cika shekara talatin ɗin daidai Mm.
وقال إن هذا لأمر بدأ نبوة ورحمة Waƙala annabi ya faɗa ya ce inna haza amran wannan lamari na annabta bada zai fara da cewa nubuwatan annabta wa rahmatin ya zama rahama summa ثم يكون رحمة وكلافة sannan ya zama rahama kuma da halifanci Mm.
ثم يكون ملكا أرورا Ah, summa ya kona mulkan sai zai zama mulki a ruran da zalunci a cikinsa Mm.
ثم يكون أتوا وجبروتا وفسادا في الأمة Haji summa ya kona utuwan sannan ya zama utuwan girman kai wa jaburuti da kuma da'awa na allantaka wa fasadan da barna bil umma cikin lamarin al'umma yadda ya faɗa kuma an ga haka Mhm.
وأكبر بشأن عائس القرني
annabi ya bada la- labari a wasu bin amir karni annabi ya bada labari ya kira sayyidina ali ya kira sayyidina umaru ya kira sayyidina ali da sayyidina umaru annabi ya gaya musu ya ce to idan Allah ya sa a wasu dan amir karni ya zo ku ce masa annabi yana gaishe ka kuma annabi ya ɗauki hulansa ya bayar ya ce in a wani ya zo ku ɗau hulana ku bashi kuma ba ku yi masa ku yi muku addu'a ba akan Allah ya muku gafara ya muku addu'a haka annabi ya gaya sayyidina Umar da sayyidina Ali to har sayyidina Umar a zamanin halifancin sa kullun yana tambaya uwaisu awaisu bai zo ba haka sai da ƙarshen halifancin sa wanda ya karan zai rasu a taron aikin haji ya fito da hira sayyidina Ali suna cikin awaisu sai aka ce a wasan da muke da hidin ma bai kai ma har kuku neme shi ba saboda shi muka bar wa kiwon raƙuman mu ma kuma yana da mahaifiyarsa ba wani mutum ne ba maraya ne ma mahaifiya ce da yi mahaifinsa ya rasu sai na umar ya ce ku nuna masa zai inda suke aka nuna sai na umaru inda a wasu ɗin yake aka ji aka gani da aka sami aka ce bawan Allah waye- waye sunan ka ya ce sunana Abdallah bawan Allah aka ce ta kullu na abidillah mu ma ai bayin Allah ne yace kai ne a wanzu yace to mutane da haka suke ce mun haka suke ce mun shi yace annabi ne ba mu labari yace bude mu ga kafadanka dama annabi yace yayi baras ya warke amma nan bayan kafadansa akwai inda bai fice dirami ɗaya ba na taban ragon baras da aka duba a ga lalle hidin ne ba wani bane hidin kaga ce to ai kai ne wanda annabi yake gaya mana suna suka yi bira da yi suka gama sai yake to bayan an gama yace ina abin da annabi yace ku bani ku dauko ku bani mana suka dauki hulan annabi suka bashi ya shinshina hulan ya ji kanshin annabi ya shinshina ya ji kanshi ya koma can gefe ya tumurmuza fuskansa a wuta ya tumurmuza fuskansa a ƙasa ya jingina ya daga hannu ya addu'a suka ce annabi ya ce ka mana addu'a ya ce ni addu'a na bana wa mutum biyu ai duk al'umman annabi nake wa addu'a ba ku bi nake wa ina wa al'umman annabin kuna ciki kuna ciki wanda baya ciki baya ciki ni kurin al'umman annabi nake wa addu'a bana ware wani na bar wani ba ne ware ya ce to aka yanzu ba mu ga kai baka ga annabi ba kuma ga nan annabi ya ce har ka mana addu'a ya ce a riko da sunna ne ya ji haka ya ce yanzu ka bi mu riko da sunna ya ce ban ce na fi ku ba amma kai sai na umar bude bakinka da bude bakinsa ya ce to ya na hakorin ka can sai ma ali bude bakinka da ya bude ya ce to ya na ga hakorin ka can ya ce ya kake so ka gani ya ce ku dubu baki na da ya bude za a ga hakorin sa dai babu ya ce kun manta da aka yakin uhudu hakorin annabi ya karye da ya karye ni gatari na dauka na karye nawa ya bau karye na ku ba ai sunna ne daga nan sai kuka suka ce mu ba mu san ma karye hakorin sunna bane sai yanzu ya ce to gatari na sa na karye nawa ne ya ce ku duba goyinka ya goyinka nake ga sumul zai da kake sallah ya kake so gani ya ce kai ba haka ya ce ku duba goyina da haka duba nan gatari a yanke goyin ya ce ai da na jan fasa ga goyin annabi ai gatari na dauka na fasa nawa ya ce ai rubo da sunna a nan ma suka ce mu ba mu gane ma wa'annan dan sunna ba ne wallahi sai a nan ma gane ya ce sai kenan sai an jima ya ce nan kasuwar lahira ce ku je uzurin ku ni ma na je uzurina zuwan lahira ne annabi ya bayar yin da ya faɗa kuma har ga gan shi a wisu bin amir karni shi baya sa riga iri ɗaya eh juji zai je in rigar sa nan ya juya sai ya je juji in ya ga inda ya fi nasa kyau sai ya yanke gurin sai ya kawo wani ya maka ya ɗinke a gurin kuma nan din ya duba in ya ga wani da haka yake da yawo da riga wuya ɗayan ya gama rayuwarsa wani bawan Allah da ya ga wai masallacin na Bagadaza yana nafila sai ya zo gurin sa ya ce ai ga wani bari ya gama sallah za mu gaisa yana jiransa bayan azahar da ya azahar yana nabula har la'asar da ya la'asar kuma sai ya kama auradi da aka yi auradi da magarba ya zo aka yi magarba da shi sai ta ya kama nabula mutumin yana jiran ana nana ne da ya gama nabula sai isha ya zo da aka yi ya mutumin yana jiran sai yana jiran sa da ya fara nabula har asuba da aka yi sallan asuba mutumin yana jiran sai ya kama auradi sai da mutumin yana jiran sai ya je kwana uku a guri ɗaya bai tashi ba ai la'azar ai la'azar ai magana kwana uku a yadda ya zauna haka yake ba magana ma fita ai fitsari ko yau me aka ci mutumin ya ce ka wannan ba abokin ka tsaya kana jiran sa bane duk yadda ganye daga wannan aikin sai wannan ya ce kana da ya je kwana uku mutumin ya hakura zai bar yadda zai kira ya ce ka zo gona kana ganin da kake jira ya ce a tambaya ne ya ce to ka bari ba lokaci da Allah nan kasuwar lahira ne in mun je lahira ka tambaye ni yanzu ka je yanzu fama muke da mutire sai an jima daga nesa bai kara maganinsa ba yanzu a lahira ya wani zuba na amirar karni in zai ga aljanna da mala'ika dubu hudu za a yi wa kaya iri daya za a musu anko iri daya sai a sa yi rububi idan ya yi ga rububi a cikin rububin nan za a fice da cikin mala'ikun za a yi anko iri daya fice da ba za a gane waye ne a wani domin a duniya koye suka bauta Allah a lahira kuma Allah ya alkawari a koye zai sa sa aljanna wata ran annabi yana gidan aljanna zai fito fili sai annaba da mutane su ba annabi Muhammad ya Rasulullahi kana gidan aljanna yace to ban ga masoyina ba a wai sulkarin ban ga wai zuba duk aljanna kowa ya gaida annabi annabi bai gaishe ba sai Allah ya maza ya wa annabi amsa ya Rasulullahi a wai sai yana nan ai a wai sai yana bi magadi sidikin inda malikin muqtadir yace yana guri na Allah ya ce wai sai yana nan inuwan al'ari yana nan a gurin ubangiji yana hutawa guri ne na daraja ba na guri ba to kaji annabi ma lahira sai ya nemi sannan ya zai gaida manzon Allah a waisal karni eh kaji darajarsa annabi ya faɗa da annabi yana tsaye sai ya duba bangaren yaman ya ce ina jin kanshin Allah a nan to abu ne wanda ake kiransa da ijabi kanshin masoyin Allah ana ji haka annabi yake faɗa kuma shi ya rike hulan annabi Muhammad to Allah ya ba mu albarkacinsa annabi ya faɗi maganarsa kuma sadaka rasulullahi wa bi umara'i yuwakiruna salata an waqtiha ya faɗa yake za a samu wasu sarakuna yuwakiruna salata suna jinkirta sallah gaba da lokacin ta annabi ya faɗa kuma an gani
wa wa ta yakunu fi ummatihi salasuna kazzaban yace al'umman da za a samu makaryata mutum 30 fihim arba'u niswatin amma daga cikin mata ya guda hudu ne akwai aswad al-ansi ita ce mace daga ciki kuma bayan nan malamai sun faɗa akwai sajjad ita ma mace ce ƙarya yana dukan ƙarya da kuma namijin akwai mutari bin abi sa'id saqafi bin abi ubaid saqafi kuma sai musaila matal kazzabi musaila matal kazzabi namiji ne mukutari namiji ne aswad al-ansi mace ce sajjaji mace ce ita ma sajjaji ta yi da'awar annabta eh ita ta yi da'awar annabta tana da sojoji musailama al-kazzab ya yi da'awar annabta to sai yaki ya gama su su biyu za a yi daga wannan ya kai wannan kuma ƙarya ne fa yake dukan ƙarya shi ma maƙaryaci ne ita ma maƙaryaci ne kowanne yana da'awan an masa wahayi to da suka bada za su yaƙi ka san alkuru millatul wahida to yi ne ita sajjajin ta bi musulma ta ɗin sojoji shi kuma namiji ne ka san kuma namiji ya bi mace hankali ya ce yanzu ba haka za a yi mace ba yaƙi za mu yi ba tun da ke kina da'awar annabta shi ma yana yi to ai aure a tsakaninsu aka ce sajjaji za ta auri musulmatul kazzabi amma bai zama tana da'awar annabta shi ma yana yi to da aka zo aure sadakin aka ce to an bar la'asar amma sallar matar kaza ya ce ya sare da sallar la'asar nan gaba kar ayi ne sadakin kaga wannan wannan karya yana dukan karya to annabi ya faɗi labarin su su ma an gani
wa fi hadisina kar ثلاثون دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب ya faɗa ya ce a wani hadisin ya ce salasu na dajjalan dujala talatin ne kazzabin masu ƙarya a haduhun sunansu dujahi ne dujal ɗin na ƙaryan ba za ka ce na gaskiya ba dujal dujal talatin ne ɗayan nazihi ne dujal ɗin ƙaryan sauran kuma dujal ɗin makaryata ba za ka ce ne dujal ɗin gaskiya ba ne dujal ɗin ƙaryan haka ake faɗa كلهم يكذب على الله ورسوله kaji aikin su kenan وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba sallallahu alaihi wasallam jama'a kuma da hankali annabi yana cewa يوشك أن يكسر فيكم الأجم يأكلون فيأكم ويضربون رقابكم annabi ya ce yushaku lalle ba ya kusanta ina jin an yi zarafi kuma al'ajamu za ku yawaita gwarawa mutanen faransa da mutanen ingila da isra'ilawa za su zo ya kulo na su za su dinga cin ganiman ku wa ya garbo na riƙa kuma su dinga sare wuyan ku su ci dukiyan ku su kai ku to ga yanzu abin da ake kenan a maiduguri ga hinan rijiyar fetur ɗin da aka tona yana nan turawan shi suke iba ai Mm, ana jiya ba a bude ba a yi menene saboda wani rijiyar fetur ɗin ne duk wannan fitina saboda dukiyar mu ake mana wannan ma wajen zamfara wajen katsina da kaji ba zama lafiya don su ebi gwal ne gwal ɗin ƙasan suke iba ai sun tare mana da hankali da fitina kai baka noma an hana ma noma ana kai ka ta lafiyar jikinka za ka nema ko baturan da ya zo sata shi za ka ce me zai ɗaukan maka shikenan sadaka rasulullahi Mm.
ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بأساه رجل من قهدان annabi ya ba da labari yake cewa wala ta yi kiyama ba zai zo ba ta yi zugun nasa biya sa da sanda mutum zai kora mutane rajulin daga kadahana zai sa mutane a gaba yanzu daga an yi bayan ce da mutane ku tsaya sai a kora mutanen sai mutum ya daga sanda na bandaga ya ce to ku yi gadajin nan kuma rudu rudu rudu mutum da yana kora mutane yana kora mutane yana kora mutane sai a je wani guri a ajiye su daga baya ce kowa ya fanki kansa to ga abin da annabi ya faɗa yau ga mun gani mutum ɗaya bai kora mutane da sanda wannan itacen mun daga shi ne sandan
وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين annabi يلونهم ya ce khairukum wanda yake mafi alkhairin ku annabi ya ce karni zamani na summa ladina yalunahum sai zamanin tabi'ai summa ladina yalunahum sai zamanin tabi'i tabi'ina mm.
ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون baya kuma za a samu wasu mutanen za su ba da hidan abin da ba su gani ba yanzu ga hinan abin kenan su ne yanzu a yau lauya baya nan aka yi abin kai da ka gani ba za a yi shari'a da kai ba sai da wanda baya nan sai a bude kotun munafurci na ƙarya idan an yi rigima da kai ba za ka je ba kai kana nan sai dai wakilin ka ya je sai dai ka gaya wani yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi in ma ba ka da gaskiya sai ya gaya musu ga yadda aka yi to yi je je je a matsayin ka in kai da aka yi rigimar da kai kace a ni zan je kace alƙalin sai ya ce a ina lauyan ka ina lauyan ka in kace da Hausa sai ya ce mu ba mu da Hausa da turanci muke yi kuma alhali garin ba na tura bane shari'a kuma ta Allah in a nan garin za a yi shari'a alƙalin ya zama bamange sai dai an rasa bamange to sai a sa ba hauye saboda bamange ma yana jin Hausa to amma ku zo kasan Hausa Fulani wai kuma kace bature ne kai kaje kasan Turawa can wajen yamare sai ku yi turanci can yarba ba yarabe ne alkali nan kuma ba hausa fulani a sa mana alkali yana jin fullanci yana jin hausa shikenan kowa yana jin fullanci duk mutumin da yake yola da wanda ya tafi nan suna jin fullanci wanda kuma yake nan zuwa maiduguri kowa yana jin hausa in a maiduguri ne a sa alkalin ya zama babbar bare ne ba hauye ne kowa yana jin hausa kowa yana jin barbarci to amma saboda kin Allah sai a zo kasan hausa a za alkali a ce wai turanci da yi kuma alkali yi ma ba baturan bane ba wuyan ne ko sai a ce ka nemo lauya in ka ce da ni aka yi sai a ce ba a yadda ba sai da wanda baya nan ya gaya mana ba kai da aka yi da kai ba to annabi ya faɗa kuma yau gahi mun gani da kanmu ya za a hausa suka ce ga miciji to yanzu ja din ya ba micijin eh an ce ga miciji sai a ce ka bari ya tafi an jima ka nuna mana kafa zama mijinji ne ya barna za a kai yi aka ce ga mijinjin ba zai ce ba yi muke so mu gani ba ka bari in ya tafi an jima ma ba sawo ga mijiji ana nuna ja to ba ma wai ga mijijin ana nuna ja ba yi mijijin ga yi sai a ce a sai in ya tafi an jima ka nuna mana ja to me amfanin sa wanda aka yi rigima da shi daban kuma sai ka je ka ne wanda baya nan ya zo ya tsaya ba sai kin Allah ne zalla to annabi ya faɗa sa daga rasulullahi wa yakununa wala yu'tamanun wa yakununa a wannan lokacin nan wa yakununa za a dinga ha'inta wala yu'tamanuna babu amintuwa a lokacin sai ha'inci wa yanziruna wala yuhun karyar zamani zai zo a ita muku alkawari ba za a cika ba ba za a cika alkawari ba mutum ya zo ya hau kan mambari ya zai yi ta muku lacca za mu muku burzabe za mu muku famfo za mu muku kwarta a ran da ya hau dukiyan kuma rikewa zai yi ba nasa ba zai yi alkawari ba zai cika muku ba ta alkawari za a ji a game da zaci a ji a game da Allah duk wanda ko zaba nan gaba za ka zaba ka san abin da za ka zaba in an ce ma ka zaba ka ce a in zai zama alkhairi wanda yake neman mulki rayuwa da al'umman da al'umman annabi zai zama musu alkhairi Allah ya baya mulki idan kuma za a zabe yayi wani abu to ba ruwan mu ka bada haka ka tsira kar ka je ka zabi mutumin da zai zo ya zubda jini a lahira ka samu kamayo kai ma in dai wanda kuka fito da shi zai zama alkhairi ga al'umma ba ruwanka da wannan jami'ar ko wannan ba ruwanka da kowa duk wanda zai zama alkhairi Allah ya bashi ga al'umma da addini wanda ba zai zama alkhairi ba shi kenan ba ruwa na a ciki ni ka tsame kanka in kai wasa za ka maza a zaɓi wani ya zub da jini kana da kamar yau kai ne sanadiyar zaɓin mutanen kar ka yadda ka je ka zaɓi wani ka bar abin da kake ka bar kowa ka koma mu da kai mu zo mu zaɓi mun zaɓi annabi muhammadu idan ya zama da hukuma masu hukuncin Allah ya sa musu imani ba ruwanmu da kowa duk wanda zai zama alkhairi ga al'umma ko a ina yake Allah ya bayi mulki wanda ba zai zama alkhairi ba in ya zo gurin mu ma nema kar Allah ka bashi Allah ka baiwa wanda neman mulkin sa zai zama alkhairi ga al'umma Allah ya ce ga irin sannan suna ta alkawari ba sa cikawa da alkawarin da suka yi ka bincike su ba su cika ko ɗaya ba ba sa cikawa to ga zamanin ya zo wa ya zaharu fihi musimanu idan zamanin ya zo annabi ya ce sai bayyana kiba sai bayyana kiba in kun zaɓi mutum ya ji ya dawo ya zo garin ku sai ya dinga cinye gurin mutum uku hi kadai ba ya iya zama haka yana maka na wai hiya da wanda sai dai baka baya in kun tsaya sallah kuma ya tatto ka ka haka shi wai ba zai iya tsaye wanda mutane suke ba ya nan dan ka faɗa zai baka kin kiki wai ka dinga kallon wuyansa kiba wane wani raba wane to kiban na wuta ne shugaba kana shugaba ka dinga kiba ka zo ka kalle mu ka gani mana kai yanzu a ce ni ne kiba ne tsakaninka da Allah abin da ka faɗa gani a jikinka to sayyidul qaumi wa kadimuhum yi mana kiban nan mun iya muka yi amma dan ka yi teba wani abu ne mu tura jiki mu tafi da mun ga dama shi kenan yanzu sabal sabal sabal haka yi mana a ce ajiye malam kujera ajiye masa sai ya dan huta kana haƙi malam baya iya tafiya ne an kohi ne dai ana tiki tiki tiki a tsaya duk mun iya maka ki so muke mu samu alkhairi almajiran mu su more a fiyo shanu a fiyo raguma ranar sallah ka dinga fusgan nama Allah ku ce sallah almajiri garbi ya ci nama mutanen da suke karkanka su ci su koyi ba zalunci ba amma ka tattara kudin ka ka tattara na mutane kana wani nuna wani kiba a dole kai ne kudi to ka je lahira da za a gama da sarki yayi za a gama da hiya za a yi mutanen nan duk su tare kai kadai ka tara kudin mutum dubu kuma ka ce wai kana son zama lafiya ai baka maganta ba ba dai ka same ta yi ka mutanen nan a zauna haka amma yanzu kowane yaro yana murmushi za ka ci nama yaro zai ci nama ya sa ya sa sansa a gaba kun yawo fa da yanun nan naku ba sai kun yawo ta sannan ku kada kayan ku gardi ma zai ci nama yara ma za su ci masu mata ma za su ci mutanen gari ma za su ci mu ma za mu ci kaga ba zalunci amma kai kadai sai tara kuɗi ka tara tiki tiki kana tafiya daban to sai bayyana kiba ƙarshen zamani bayyana ana alfahari da kiba ba kuma garada eh ko dan ko da kun dan kohi ka dan ba laifi saboda adalci ne a zuwa ga adalcin mu wanda suke karkashin ka a ga sun dan mulmule wannan babu laifi abinda ake magana shugaban ne yake koyi mutanen suke ranewa amma yanzu ka zo ga shugaban ramamin mutanen tika tika a koye mun san wanda suka daga hannaye nan malaman su suka hanga wanda ma da ya hangi malaman sa da ya hangi malaman sa kudu sai suka ce Allah mun gode maka mu je
وقال لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه annabi ya ce babu wani zamani da zai zo wanda zai biyo bayansa sai ya fi wanda ya zo sharri haka zai zama ga yi nan wancan zamanin da ya zo wallahi mun ɗauka ya fi sharri muna ta ganin bala'i muna ganin a wannan ko za mu huta he he wannan ɗin ma to ba za mu ce ba dai gwara wancan amma dai muna cikin wahala ƙarfin addu'a ce in ba haka ba kullum ana kai mana mutane a katsina da zamfara da bauchi jama'a kuma kun yi alkawari za ku kare mana mutuncin mu za ku kare mutuncin al'umma jama'a kullum ana kai al'umma kuma kuna shugabanni to Allah ya hire da shugabannin Allah kuma ya jefa musu adalci idan wani abu ne na addu'a ya gaza muna muku addu'a Allah dai ya kawo mana zama lafiya Allah ya kawo zama lafiya amma dai ga hinan dai abin da muke gudun dai har yanzu dai muna ciki da sauki amma dai ana nan da wahalar dai akwai sauki to Allah ya karo mana saukin a samu zama lafiya wa qala halaku ummati ala yadai aglimatin min quraish Allah ya ce halakan al'umma na yana hannun wasu yara na ƙuraihawa وقال أبو هريرة رضي الله عنه راويه Abu Huraira yi ne rawun wannan hadisi yake cewa لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو Allah فلان zai ce zan ambata muku wane ne dan wane ne da dan wane da zan faɗe su baki ɗaya. Mhm.
وأكبر صلى الله عليه وسلم
Wa ka bara. Mhm. Ya ba mu labari. Shugaba. Allah alaihi wasallam ka ji tsikan jikinka yana tashi. Daga ji ka sani. Mazaunin manzon Allah. A nuna ladabi ba mu da mutum irin manzon Allah. Eh ba mu da mutum irin Annabi Muhammad. Mu girmama shi. Inda akwai abin da ya fi girmamawa ma mu masa mu kure ƙarfi. Mu girmama annabi mu bajjala shi. mu girmama yi ni kiyin annabinmu mu so annabinmu fiye da kowa fiye da iyayenmu fiye da malamanmu mu so yi so na ƙarhe mu ji ranmu ma ba komai yake ba akan baiwa wannan annabi namu mu sadaukantar da rayuwarmu gaba ɗaya akan ƙaunar Ƙaunar manzo. sadaukantar rayuwanka ka tafiyar gaba ɗaya kulliya akan kaunar wannan annabi namu ka ji kullum an taba ka gam gam gam gam kake akan san mu kuma mu kuma idan an taba mu sai ka ji mu gargar girgir muke akan san shugaba Allah ya yarda annabi Muhammadu manzon Allah Allah ya yarda
لظهور القدرية والرافضة Wanda ya yi magana akan bayyanan kadariyawa wata kungiya ce da rabariyawa wancan karatun mana ashafa mun bayyana su mun yi magana mai fadi akan su وسب آخر هذه الأمة أولها
annabi ya bada labari ƙaryan al'umman nan za su zagi na farko ga ne yanzu mun gani a zamanin a zagi abubakar a zagi umaru a zagi umaru usmanu malam wayannan mutanen ka zage su addinin naka ma fa babu babu mana to qur'anin ma su ne suka samar duk wanda ya zagi abubakar ko ya zagi umaru ko ya zagi usmanu wallahi daga ran da ya zaga in ba to bai ba wallahi sallama gwara ya daina babu a to su ne yanzu misali zan mu kwatance na abin da baka sani ba yanzu malamin da ya koya ma qur'ani izu su tun ka da ce kace Allah ya tsine masa karatun naka da kai abun sa ba ba kana ga zai albarka sai ba zai albarka ba to wayannan dan ai su ne malaman su ne suka zauna suka karbi qur'ani a gun annabi su ba wannan su ba wannan yau qur'ani ya zo gun mu kana tsine musu fa karatun ka na qur'ani sai dai ka daina ba zai amfane ka ba to domin to ta sanadiyar ka samu abu ai Qur'anin an ce waye baka ta sanadiyar zane to wanda a dalilin da ka samu Qur'ani ka ne musu to sai ka bar Qur'anin ai sai ka bari shi yasa duk wanda ya zagi sahabin annabi da sallan farilla da nabula ko yayi ko bai yi ba ɗaya ne in ma yayi a fanza Allah ba zai karba ba wanda bai sani ba aka ɗora yi a layin ya tuba ya daina wanda ya sani yana yi to mun gaya masa wanda bai ji bari ba ya ji duk wanda ya zagi wayannan addinin nasa ma ya lalace ka lalace ai ba zai yi ba ko mahaifinka ne da ya haife ka ka tsaya ka tsine wa ubanka kace Allah ya tsine masa nan gaba kuma ka dawo ka ce shi ne ubanka ka tsine wa babanka kace kuma shi ne babanka sai dai daman ka yi da za ka nemi wani uban to sai ka tsine masa in kana ga hakan zai yoyu to wayannan su ne iyayenmu na addini uba ne na addini duk wanda ya zage su yana daidai da wannan matsayin da na gaya ma addinin wallahi sai dai ka hakura kuma idan muke faɗa a cikin littafi kuma wannan littafin na gaba a shaban ma nan gaba zai faɗa haka yana nan tafe in Allah ya yarda
wajillatil ansari ata yakunu kalmilhi fi da'am ya faɗa yace mutanen al'azhar za su yi karanci kaman abinci ne kaman kaman wato mili abin nan giri ne abinci haka za su zama kalam ya zala amruhum yatabaddadu hatta lam yabqa lahum jama'a lamarin su ba zai buye ba yana da rabuwa har zai zama ba su da wasu jama'a wa annahum sayalquna ba'dahu usratan annabi yace da sannu a baya na za ku ji ana nuna muku fifiko kala kala to amma annabi yace ku yi hakuri duk fifin wanda ko ga an- ana nuna muku a bayan sa ku yi hakuri yace ku same ni a tafki na a wani ruwayan haka annabi ya bada isarun nasu an futi عليهم فيما هم أولى به من الهدايا ومناسب القهدايا ففي سيهين بلفظ أنكم سترون بعد أسرة idan kun ga ana nuna muku bibi ku fasbiru ku yakuri hata talquni ku zo ku game da ni ala hauri a tafkina duk bikon da ake nuna muku ku yakuri annabi yace ku zo ku game da ni a tafkina to mu yakuri har mu je mu game da a duk halin da muka zanci kanmu mu yi haƙuri babban haƙurin da za ne a lahira mu je tafkin alkausara mu je mu yi haƙuri mu gamu da to za mu tsaya nan Eh, Allah ya ba da lada to jama'a za mu yi addu'a yau za mu ba da hutu kuma bayan sallah kuma muka kinza sai a sake koma karatu eh to ayi fati a cikin tarbi eh fati a cikin tarbi kowa da kowa bismillah da kul huwa Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji hada da fatiha da salatul fatihi kowa yayi ne ya sa bukatun sana da kai na ku da namu Allah ya biya mana سمي ودوا الفا جماعة صهو